abin da ke nan bika ko mun shiga alin rata sai ban ga wajen da ya sa kuma waya samu na hau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب وإن يؤذها بك أذريتها من الشيطان الرجيم حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود ما من مولود يولد إلا والشيطان يمته حين يولد فيستحل صالحا من مد الشيطان إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني أوتيها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babu babu faɗin Allah da yake cewa wa inni uizu hadika minna yi masa tsari duka da kai wa zuriyata ha da zuriyata min shaytan rajim ina ina neman wata tsari da kai ya ubangiji da zuriyata daga shaytan wanda yake arjim wanda yake tefacce حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أمرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الزهري يا كمون سعيد بن المسيب شكما لك أبي هريرة رضي الله عنه والله يجزيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل صلى الله عليه وسلم يأتي ما من مولود ba wani abun haihuwa yulatu za a haife shi illa wa shaitani ya masu sai zai ke san ya tabe shi ne yulab yayin da aka haife shi fa yastahillu tarihan sai ya fado yana mai kara tarihan yana mai kururuwa mun masu jihan daga daga wato daga shafan shaitan ne iya ku gare shi yake illa maryama sai dai maryam ya imrana wa muna a da ɗan shi ne ita ɗan maryam su ne kaɗai aka haife su shaitan bai musu wannan shafan ba sun mai sun mai kulu abu hurera sai abu hurera ya zama yana cewa yana cewa wakar ku karanta in fi kun kunso wani ne wuri duha duka wa zuriyata ha ina ce fadar rajin sai karanta wannan ayar
باب الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم لا خير حليم مؤلم موجئ من الالم وهو في موضع مكلا حدثنا حجاج بن منهار حدثنا ابو اوانه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف من حلف يمين صبر ليتبع بها ما امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله في ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره الى اخر الايه قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال في أنزلت كانت في بئر كانت في بئر في أرض في أرض ابن عم لي قال النبي صلى الله عليه وسلم بين بينتك أو يمين أو بينتك أو يمينه فقلت إذا يحلف يا رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف على يمين صبرين يتبع بها مال امرئ مسلم وهو بها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان حدثنا علي وابن ابي هاشم سمع هشيما اخبرنا الاوام بن هشيم عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رجلا اقام سلعه في السوق فحلف فيها لقد اعلى بها ما لم يؤته ليؤتى بها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بآيات الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابن ابي هريره ان امراتين كانتا تهرجان في بيت في بيت او في الهجره فخرجت كلاهما وقد انزل وقد انزل بكشفان في كفها فدأت على الاخرى فرجع الى الى ابن عباس فقال ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤتى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وعظهم بشروها بالله واقرأوا عليها إلى الذين يشترون بعهد الله فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه
babu إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم abubuwan da suke siyan wato suke siyan wato alkawari da su kulla da Allah da imani da rantsarar sansu suke siyan samana kalilan kaɗan da saman ɗan kaɗan wannan ulai ta la halaka lahum wato babu wato halaki lahum gare su wato ba za su yi wato ba za su sa ba su da riba kuma babu wato wani jinci tare da su kuma ba za su samu wato wani wato lada ba حدثنا هجر بن هذا حدثنا عوانة أن الأعمج عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن لا يجوز قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يشي من حلف يمين صبر wanda ya yi wato rantsuwa ya nuna sabirin wato rantsuwa ta sabiru shine sabiri ga anan ba ba wai rantsuwa ta hakuri ba shine a tsare mutum mutum wato ya tsare kansa dan ya rantsuwa ya karbi kayan mutum ba wato bisa haƙƙi ba to shine ya nuna sabirin yace wanda ya yi wannan rantsuwa ne ya tsaye a biha malamin muslim dan ya yanki kuɗin musulmi da ita wajen ya karbi dukiyar mutum musulmi da ita to lakiyar la'a zai haɗu da Allah wa huwa alaihi gadban shi Allah yana wato mai fushi da shi shi ko da ban an ce fushin Allah ba na ta ai azaba kenan fa anzalallahu tasdiqa zalika sai Allah ya saukar da gaskata wannan magana sai ce innal ladina yastamuna bi ayati wa amanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati eh ba su da wannan rabo a ranar lahira wayannan wato wato su ne suke wato suke mutanya samani kankani da wato wato ahadi da suka yi da da rantso rantsuwa wato akan ƙarya eh mutum masallan ya zo zai sai da abu masallan danga yadda yake so ya ce masallan ainihin kayan sa kudin sa naira goma ne to masallan yana so ya ce da shi sha biyar sai ce wallahi kayana a sha uku yake a wajena ce wallahi a sha uku yake to kaga ai ƙarya yake yi ai ba a sha uku yake ba kuma ba ba tambayar ta aka yi faɗi ma a nawa yake ba tun da dai ya ce kayansa goma to yana son ya ci riba to ita riba madaidaiciya Allah yana sa mata albarka idan kuma mutum ya ce sai a ci riba mai yawa to ita kuma mai yawa Allah yana shafa albarkar to mutum dan ya ci albar dan ya ci riba mai yawa sai ya aikata wani abin da zai shafi albarka shine ya rantsuwa yaminin kati mafi kenan ya rantsuwa akan abin da ba aka yi ta ba ya sai kaya naira goma ya siyo shi maimakon ya sayan sha ɗaya ko sha biyu ya fatan Allah ya sa wannan naira biyun albarka sai ya ce a'a shi sha biyar zai siya sai ya rantsewa wanda zai siya shi wallahi sha a sha uku yake a wajen ko a sha hudu kaga dan ya siya a sha biyar shi kuma to kaga ya yi rantsuwa a kan ƙarya kuma wannan yana shafa albarkar ciniki shi ne yake ila akhiru ayat har zuwa karshen aya qala to shi kenan qala shi ne ruwaya abdullahi bin mas'ud kenan eh shi ne sai yace fa da halal ashas bin qais sai ashas dan qais ya shigo ya shigo wa qala yace ما يحدثكم أبو عبد الرحمن me abu abdurrahman yake zantar da ku shi alkunyar ta ke nan me abu abdurrahman yake zantar da ku fa kullu sai muka ce a ai kaza wa kaza ai kaza da kaza yake ga mana kana ce yake a ai fi ya kunzilat ai akai na aka saukar da wannan ayar yake kana ji biro yake na kasance ina da wata rijiya fi arbin na annili a kasar wani wato dan anni na anni shi ne dan uwan uba kowa kokani da anni yake ce masa to ina da wata rijiya a kasarsa to fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai na kai kara gun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan rijiya ta wace amma kuma ga ta a wurin dan amina a filin kasar wato dan amina take to maza Allah zai hukunci sai ce ku bayyana suka ma'ana kawo shaidarka auyin yin hukumun shi kuma rantsuwarsa fa kullu yake nan sai ce tun da shi ba da shaida sai yake da shi idan ya halifu ya rasulullah a bashi shi ya rantsa ya manzo Allah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam wato an gane ko akwai shafa shafa ne akwai wato takadirat a ciki akwai takadirat a ciki misalan nan da yake cewa ina da rijiya a gurin dan amina sai yake bukalar bukalar mai bukalar nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana su ta ko ai ma'ana nan akwai magana ya je ya kai tsara an ce me hujjarka ya ce ba yi da wata hujja domin ce maza lati kawo shaidarka eh auyin ni ko ka kawo shaida ko ya rance dama da ya ce sai albayyana su alal muddai wallahi na alama ankara wanda shi ya kai tsara sai ya kawo shaida idan bai da shaida wanda aka tsara shi kuma sai ya rance sai ya kubuta idan bai rance ba sai rantsuwar ta dawo kan mai kayan sai ta shi kenan kai ka rance ka dau kayan ka eh shi kenan amma idan ya kai tsara ya ka ya zama yana da shaida to ba zama a nemi wanda aka kai tsara ya rance ba shaidar sa ta isa dai an gamsu da shaida sai a ba ta haƙƙi sai in ba shi da shaida ne sai a ce to kai da ake yi haƙƙi mai bin ka haƙƙi ba ya da shaida to rantse to in ya rantse to shi kenan ya kaya in kuma shi ba yake ba zai rantse ba to shi kenan ba kawai za a mai wa da kaya kayan sa ba sai a dawo kansa alƙali sai shi to kai rantse ka rike kayan ka to sai ya rantse ya rike kayan sa to shi ne zama zala sai shi shi bayyana suka ka kawo shi da ka auye miluhu ko kuma shi ya rantse yace fa kuntu sai rantse idan ya halihu ya yi da ya halihu ya rantse ya rasulullahi ya manzo Allah shi ya rantse ni ba da shaida fatsara da ji sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi to kafin ya rantse shi to man halafa wanda ya rantse ala yamin sabr mutar rantsuwar sabr shine ta cin kayan mutane ba da gaskiya ba yadda zai da ha malam ne zai yanki kayan mutane kayan mutum musulmin musulmi jihada ita wa huwa fiha fajiru shi kuma a rantsuwar da yake yi fajirin rantsuwa ce fajira ma'ana rantsuwa ta ƙarya kan ƙarya yake yi to shi ne yake wa laki Allah sai haɗu da Allah huwa alaihi galbanu Allah yana da fushi da shi حدثنا علي وابن ابي هاشم سمع هشيما امرنا الاوام بن حوشب عن ابراهيم عن عبد الرحمن عبد الله بن اوفان رضي الله عنهما ابراهيم بن عبد الرحمن يا كبر عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما الله يجزيه ibrahim wato shi abdullahi bin aufa ya ce an da rajulan cewa wani mutum a tsaba silatan ya je ya ajiye wato wasu kayan siyarwa da suka a kasuwa fa halafa biya sai ya rantse biya akan wannan kayan shi ne siyarwar na kan kubutsiya biha malam yu'tihi wato malam yu'tihi wato an bashi wannan kayan wato abinda ba ba haka aka bashi ba yuki a fi ha rajulan kamar dai da ne bayani ya rantse akan abin da ba haka aka tsaye shi ba haka ne kusan abin ba dan ya afka mai siyan ya kara masa wani shine yake yuki a fi ha rajulan minan musulmina dan ya afkar da wato wani mutum daga musulmi da fayana mana ya fa'a je ba jirani fa nazala sai wannan aya ta doka inna allazina yattabi'una da Allah wa ma yusallam kamar qalilan har zuwa karshen aya حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داوود عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه ابن جريج يا تقول ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه yake an namra a ta yi akwai wasu mata guda biyu kana ta sun zamo shahari zani wato suna yin irin tsinkin fata din tsinkin fata ne da ake na hannu shi baitin a wani a gidansu au fi hujjarki ko kuma a ɗaki ɗaya kike fa har da ilahu sai ɗaya su sai ta fita ta bar ɗaya wa kad kuntizal bi isfayn bi wa kad kuntizal bi isfayn shi kafiha sai zama na an zartar da wata huda da shi wannan alat cikin shi kafiha a kafinta to fadda asarwa sai ta kai ƙara akan ɗaya matar to faru fi a lamla abbas ta kai ƙara sai aka ɗauka sai aka kai mu abdullahi dan abbas fa ƙara sai fa lamla abbas abdullahi dan abbas sai ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ياتي لو يؤذن الناس بدعواهم da za a ba wa mutane haƙoƙi da abin da suka zo suka faɗa na da'awar ƙara to na zaha ba jima'u komin da nan mutane ma ya tafi ba a bisa gaskiya ba ma'ana da za a ce kowa ya zo kawo ƙara shi kenan za a yi da abin da ya faɗa kawai a bashi abin da ya zo ya faɗa ba tare da bincike ba ita to da ne ma sun tafi shi kenan ya ce shi kuma wannan isfai abin da ake cewa isfai irin wani ala ne da ake ɗinkin fata abin da ake ɗinkin fata ba ba fatilla ba ne ina yin sun duka sun san irin wannan sun duka sun san irin wannan allurar da ake ɗinki da ita tana da wani suna da ita ce sunanta isfai to shi ne yake cewa to da dinnan mutane ya cinta ji wa amwaluhum wa amwaluhum da dukiyarsu eh zakaruha da suka ambace ta billahi da Allah eh suka rantse da Allah akan abin da ba haka yake ba wa qara'u ku karanta alaiha akan wannan innal ladina yashtaruna bi ahdi Allah kamar da Allah ta'ala ya faɗi wannan aya har zuwa ƙarshen aya fa zakaruha fa zakaruha kai shi ke yake cewa zakkiruha kenan ai zakkiruha ku tunatar da ita billahi da Allah ma za ku gaya mata Allah eh kacce zo ta yi rantsuwa da abin da ba gaskiya ba ku tunatar da ita Allah zai kama ta sai haka eh waqra'u alaiha ku karanta mata idan da zai yi da hadin lahi har zuwa ƙarshen aya to shi kenan fa zakkaruha sai suka tunatar da ita aya Allah to fa atarfa sai kuma ta faɗi gaskiya da aka zo kuma aka karanta mata wannan aya aka ja hankali da aka yi mata wa'azi to shi ke wata da dawo ta fata gaskiya mutalan da abbas sai abdullahi na abbas ce kalin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yaminu ala al-mudda'a alayhi wanda da aka yi kara shi ne wato rantsuwa take kansa باب قل يا اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله سواء أسد حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه لا شيعة قال إن طلبت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا في الشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان جديد الكلبي جاء به فدفعه إلى أبي بكرة فدفعه أبي بكرة إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا نعم قال فجئت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان قلت فقلت أنا فأجلسوني بين يديه فأجلست أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال babu babu fadan Allah da yake cewa kul ya ahlal kitabi wato ka ce musu ya kuma abuta littafi ma'ana yahuda da nasara ta'alo ku zo ila kalmatu zuwa kalma wasu suke sawa'in da na bai ko suke daidai tsakanin mu da tsakanin ku Allah na abu da cewa kan mu ta kowa illa Allah sai Allah har zuwa karshen aya حدثني إبراهيم هو نعم أوكي حدثني إبراهيم هو حدثني إبراهيم بن موسى أن هشام أما عمل حتى تحويله وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يشي حدثني ابن عباس يشي عبد الله بن عباس يا زن تدني قال يشي شيكما حدثني أبو سفيان شيكما عبد الله بن عباس يشي أبو سفيان يا زن تدشي من فيه إلى فيا ma'ana daga bakinsa zuwa fiye ba zuwa ba sai a ana fasara shi daga bakinsa ila zuwa kunne na ne eh domin ai ba wato baki ne yake karban magana ba kunne yake karba yau an ce fihi ila fiya daga bakinsa zuwa wato kunne na amma a zahiri sai ka ce daga bakinsa zuwa ga baki na yake ta baka da baka eh baka da baka yawa kuma yadda muke faɗa eh baka da baka ba mun yi magana ya gaya mun baka da baka to shi ne kamar wannan eh cewa abu ya zantar da shi fi min fihi ila fiya wato baka da baka ƙara sai yace in talabtu yace na ta bi wato in ji abin su ya ne kenan yace fil muddatin lati kanat bayni wa bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin mudda da aka yi wato wato hujula wato lokacin da aka yi wato alƙawarin zaman lafiya bai yi tsakanina wa bai da rasulullah tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin wakacin shi abu su yana shi ne shugaba in za a yi jirgin ya to da shi za a yi eh da shi za a yi saboda wato duk wayan su wanda masu kai suke manyan sa a lokacin da an riga an karkace su to shi kenan sai ya ce to na yi wannan tafiya a wannan lokaci wato kala yake to da muka yi wannan tafiyar ya ce to ba mai na ana bisham tsakanin ni ina sham muna sham da ni da abokan tafiya ta izji a digita ne sai aka zo da wasiƙa irin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ila hirakala zuwa ga hirakala kala sai shi abu ya ne ce wa kana biyatul kalbi biyatul kalbi ya kasance ya ja a jiki shi ya zo da wannan wato wasiƙa ta annabi fa da fa'ahu ila ajini busra sai ya ba wa hakimin butura wannan wasu wasiƙa domin shi hakimin butura a ƙarƙashin jarakala yake eh jarakala shine shugaban su shi kuma hakimin butura fadda fa abu azimin butura ilahi jarakala shi kuma hakimin butura sai kai ya ba wa ya kai wa jarakala kala shi ke nan abu sufiyan sai ya ce nan abu sufiyan ne ya wannan magana ya ce ka tsara jarakalu sai jarakalu ya ce bayan ya karɓi takardar manzo Allah ta kira su zuwa ga musulunci sai yace hal hauna ahadun min qawmi hadha rajuli shin a nan kasar akwai za a samu wani ko da mutum ɗaya ne daga dangin wato ko kuma daga cikin wato al'ummar wannan mutum allazi yazumu wanda yake riya annahu nabiyyu shi ake annabi ne fatani sai jama'a fadarsa barorin da sai suka ce na'am ai akwai kala abu sufyan yake to fadu sai yanzu sai aka zo aka kira na fi na farin cikin jama'a da muke tare da sun yi yankin da ƙuraishawa sai duk muka tafi gabansa fada kalla Allah ya rakala yace sai muka tafi gurin shi lakallu ko usuli suna sai aka zo da mu bai ne yake da gaba gare shi fa qala sai ya rakala yace ayyukum aqrabu nasaban min hadha ar-rajul a cikin kuwa ya mafi kusancin dangane da wannan mutum alladhi kuma annahu nabi wanda yake da awashi annabi ne ba na san manzala sallallahu alaihi wasallam sanda manzala ya bayyana ake magana kuma yake aika takardar kira shi ke nan sai ce abu sujana ake gaya abu sujana cikin kuwa ya fi kusan dan taka da wannan mai dawo shi wato annabi ne a cikin ku da kala abu sujana ya abu sujana yake fa kullu sai ce ana ni ne na fi kowa dangantaka da shi a nan sai yake fa ajila sunni su barorin sarki sun suka zaunar da ni suka taso ni daga inda nake suka zaunar da ni bai ne yake gaba gare shi wa azumi su a ashabi halji to duk abokan tafiya ta kuma sai aka mai su aka ce su zauna a baya na sai aka zaunar da su sun ba da bi tarjuma ni sai kira wanda ya laka wato tarjuma fatala sai ce shi kullahum ka ga ya wa'annan na bayan wannan mutumin da suke zaune inni sa'ilun haza inni sa'ilun haza an haza rajul ni zan tambayi wannan na gaban nasu ga wannan mutumin da ya bayyana allazi yasum wanda yake riya annahu da jin shi annabi ne fa in ka zaba ni in yayi min ƙarya to ka gaya musu fa kan zubu ku ƙaryata shi ma'ana zai tambayi abu sufiyana da abin sufiyana abin da ya faɗa su na baya in sun ji abin ba haka yake ba mutum su ce ba haka yake ba
قال على قال ابو سفيان ويم الله لولا ان يؤثروا علي الكذب لكذبت ثم قال الترجماني سله كيف حسبه فيكم قال فقلت هو فينا ذو حسن قال هل كان من ابائه ملك قال قلت لا قال هل هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يفيدون أم ينقصون قال قلت لا بل يفيدون قال هل يرتد أحد منه عن دينه بعد أن يدخل فيه سحنة له قال قلت لا قال هل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت فقل الحرب بيننا وبينه سجالا يثيب منا ونثيب منه قال هل يقدر قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو سائر فيها قال والله ما أمكنني من كلمة أرسل فيها شيئا غير هذه قال هل قال هذا القول أحد قبله قلت لا قال بفرق ثم قال لترجمانه قل له إني نعم ثم قال
قال أبو سفيان في أبو سفيان يبكي وأيم الله لا رنسي لألا لولا أن ينكروا علي الكذبة da ba don kai wa'annan wasu abokan tafiya ta mu ko ba za su ce sun rawanci karya a waje na ba na faɗi abu na karya to laka zamsu da ne karya kan zai tambaye ni akan wasu maza Allah domin su laraba a ce mutum ya karya abu ne mai girma a wajen su sun ma kan bayyana musulunci eh sun kan bayyana musulunci a ce mutum ya faɗi abu na ƙarya to abin aibatawa ne wani ma sai ta kai rayuwarsa baki ɗaya ta zama ma aibi ne ko me za a yi da shi a wane wane zai makareci ne su shi kenan an gawa da mutum ba kamar yanzu wannan zamanin da sun maka ƙarya ta zama ma ado ba sun ma abin ba za ka yi abin da ba sai ka yi ƙarya to amma su ƙarya ne su shi ne abu ya ce wallahi ba dan kar a koma gida a ce an ji karya a baki na ba to laka zan su da nai karya tun da lokacin da musulun da bai ci abu su ya wata abin da zai faɗa ya kata mazala to shi ke nema to kai ya je ya faɗa abin karya a koma gida a ce an ji a bakin sa karya ya faɗi karya domin su kuma dukkan su ba musulmi bane wanda suke tare da shi to amma duk da ba musulmi bane su ma yin karya a gurin su ba wani abu ne mummuna mai tsanani yace sun makala sun limani sai yace wato da mai fassara su shi da ratsal ya ga mai fassara yace talbu tambayi shi wannan na gaban shugaban nasu kai fa hasabu wannan da yake da annabtan nan yaya wato yaya danginsa yaya darajarsa suke a dangin ya darajar danginsa nake a cikin a cikin ku kala sai abu ya ce kulki sai yace a huwa huwa bi na zuwa a ai a cikin wannan wato muhammad mai nasaba ne mutum ne san dangi kala sai ya jira kan yake fa hal kana min aba yi maliku sai yake akwai sai akwai sarki a cikin iyayensa wanda yake ya taɓa yin sarauta kala abu siyana ya ce kulki sai na ce la ai babu wanda ya taɓa sarki a cikin iyayensa kala sai ya rakan yake fa hal kuntum tusinnuna hu bil kadhibi shin kun kasance da can kuna tuhumarsa da ƙarya kira yana ƙarya tun da dama yanzu nan mun faɗa cewa dama ƙarya aibi ce da tarihi yana tabbatar da ita a cikin su ke kamla an yi kula wato kuna tuhumarsa da ƙarya tun gaban ya faɗa abin da ya faɗa tun da nuna wa annabta kulki kala abu su zai abu su ya nace kulki ce nace la ba ma tuhumarsa da ƙarya kala sai ya rasa ne ce a yake uhu ashrafun nasi an zo a fa'uhu shin wato maɗaukakan mutane da suke binta ko raunana kala abu su ya ce ce kulce ya ce ya ban su a fa'o ai raunana ne suke binta dai daga miskinai su bakirai ga su nan dai daga gaji su suke binta kala sai abu ya raɗa ne da abu su ya ya ji nuna auren kusuna su masu binnan nasa masu binnan nasa karuwa suke ko raguwa suke yi قال أبو سفيان ce قلت جلس الهلا أي ba haka ai balle jizo balle karuwa suke yi kala sai hirakan ya ce to hal yarkatu ahadun minhum an dini ba da an yadkhula fihi saqatan lahu yace da shi to shin akwai ɗaya daga cikin da yake rinja ya fita daga addinin nasa sun gaban wato wato wato hal hal yarkatu ahadun minhum akwai ɗaya a cikin da yake yin ridda an dini da biran wannan addinin nasa ba da an yi dukkan fili bayan ya shiga cikin addinin ta haɗatar da mu don fushi da addinin ko addinin an masa wani abu na fushi akwai kala sai abu siyana ya ce kun fita ya ce la an yi tun da muka ga ana shiga ba mu ga wani wanda ya fita daga addinin ba duk wanda suka shiga ɗan suna kala sai ya ce ba hal katar tumuhu shin kun yaƙe shi قال أبو سفيان سيتي قلت جلس به نعم من ياجي لي قال سن يرسل يجلس به فكيف كان قتالكم إياه يا ياكم في يتسم في غريب قال سي أبو سفيان يجلس قلت جلس متى تكون الحرب بيننا وبينهم رجالا wato yaki tsakanin mu da tsakanin su suna zamowa kamar ɗaurin guga ja ija kenan eh nasara wani lokacin mu ma mu nasara eh ayi tibu munna ya samu ya nasara daga gare mu wani tibu mun mu ma mu samu mu samu daga gare shi ya nasara a kansa kala sai ya rakan da yake da shi fa hal ya duduru shi yana yaudara wannan wanda yake dawo annabin nan yana yaudara kala sai abu suyan da yake kulta yake ila ai baya yaudara amma wani hannu yanzu dai wani hannu mun guji hajjin muddati sai dai mu dangane da shi ne a cikin wannan lokacin la nadiri mun yi wani alkawari da shi ba mu sani kuma ko ta nuna shi ha ne zai aikata a cikin wannan alkawari da muka yi mu da shi eh kala sai abu ya ce wallahi na rantse da Allah ma amkana ni mun kalmatu ba wata kalma sai mun da na samu damar sa ta urhibu udhulu biha ja shiga da wani ba cikin ta gaira haji in ban da wannan da yake yana yaudara yake mata a'a to zai yanzu zai ba mu sani ba ko zai yi nan gaba duk a nan ne kawai ta samu dama in dan soka wani abu wanda zan zai iya cewa ko zai yi kuka a cikin sa yace to shi kenan yace to da ba dan wannan ba yace wato wallahi na amkar ne gera haza ba abin da kai mun inka in ban da wannan kala to shi ne in da kan yake da shi hal kala hadal qawla ahadu qablahu shin wani ya taɓa fitar wannan zance eh wani ɗan ya taɓa fitowa ya yi wannan da'awar kafin shi ya fito wannan da'awar a cikin ku kuntu sai abu ya ga yake sai su jila ai babu wanda ya fito fitowa a cikin yayi wannan da'awar
ثم قال لترجمانه قل له اني سالتك عن حسده فيكم فزعمت انه فيكم ذو حسد وكذلك الرسل تبعث في في احساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ملك آبائه وسألتك عن أتباعه أبو أبائهم أم أبو أبائهم أم أشرابهم فقلت بل أبائهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا فأردت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب في فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سهرة له فزعمت ألا وكذلك الإيمان إذا قال إذا قال كمشاكة القلوب وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه رجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يقدر هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان فيها لو كان قال هذا القول احد قبله قلت رجل تم بقول في بقول قيل قبله قال ثم قال لي بما يأمركم قال قلت أمرنا للصلاة والزكاة والصلة والأفادي قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم ولو أني أعلم إني أح... إني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لقتلت على أن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي
to sun matsala da turjimani ta shi ne rakal ya gaya wa wato mai fassararta mai musu talluna tsakaninsu da tsakaninsu yace kullahu yace ka gaya wannan wanda na tambaya shi wanda kike ka gaya masa ka ce masa inni ta'altu ka an hasabihi fikum na tambaye ka dangane da wato daraja wato danginsa a cikin ku faza amsa sai kariya ma'ana ka faɗa ka ce annahu fikum zuwa hasabi suna abucin dangi ne dangi madaukaki to wa kazalika rusulu haka nan manzanni eh tub'atu ana aiko su ne fi a sabi kofi a cikin mafi saukakar wato dangin mutanen su yace wasu altuka na tambaye ku kuma hal kana bi abahi malikun sai akwai wani sarki a cikin iyayensa faza amsa Allah to kariya cewa babu sarki a cikin wato iyayensa to wa qultu sai nace law kana min abahi malikun da da akwai sarki a cikin iyayensa qultu sai in ce rajulun mutum ne ya fito rubu mulka abayi yana neman mulkin iyayensa wasu albuka rakalle ce na tambaye ka an atba'i suwaye masu bin sa a su a fa'uhum sun zauna nan su ne amsu da fa'u am asrafu ko madaukakan mutane ne hukunta kace balu a fa'uhum bari raunanan mutane ne suke bin sa to wahum asba'u rusuli su kuma da ba raunana su ne masu bin manzanni da manzo ya bayyana wato masu fara bin su ne raunana manya ba sa bin sa eh to wata alfika an wata alfika hal kuntum tatuhumuna hu bil kadhibi na tambaye ku shin kuna tuhumarsa da ƙarya قبل أن يقول ما قال ثم من يفعل ولا أبن يفعل فزعمت الله كاري شيئا باقوة تهمة سنكريا فأربت سينا سن أنه لم يكن لي داء الكذب على الناس bai kasance zai ba karya a karya akan mutane bai zama ba zai wa mutane karya ba sun mai yanzu haka sannan ya tafi fa ya zuwa Allah kuma ya wa Allah karya mutumin da bai wa mutane ma karya ba to ya kuma zai je wa Allah karya to ta ji hankali eh kace wata alfuka na tambaye ga hal yarkidu ahadun minhum an ji ni shin a cikin su akwai ɗaya da yake ridda ga bulan addinin nasa ba da an yankula bihi bayan ya shiga cikin addinin ka haɗatan dan fushi na ga addinin a waɗanda suka shiga cikin addinin wani abu an mutu wani abu a cikin addinin da suka fusata suka ce sun ba addinin sun fita eh fa amsa Allah kare cewa babu duk wanda ya shiga sai ku ji zama ne daren ba fitowa ba taba ganin wani ya shiga ya fita ba yace to waka zalika al-iman haka nan imani yake idza qala da mashakatul qulubi idan ya tudanyi walwalar zuciya ma'ana idan imani ya shiga ya samu walwalar zuciya suka haɗe to shikenan sai su shudanye baki da ya samu wajen zama shi haka imani yake yace wa wasu altuka na tambaye ka hal yaziduna am yanqusuna su masu binnin nasu karuwa suke ko tawaya suke ma'ana suna gaba ko suna baya fasu an ta annan ya ziyuna sai ka ne cewa a su dai karuwa suke ba baya suke ba to haka zalika iman haka na imani yake yana karuwa yana karuwa a tare sun hayya cika kadan yake farawa yake farawa kuma hayya je cika yace wata an tuka yake na tambaye ka har katal ku muhu shin kun yaƙe shi fasu amsa sai kariya annabi cewa ku dai katal ku muhu kun yaƙi da shi kuma fasa kullum haru bai rako bai na hutu jalar sai yaki kuma yake kasancewa tsakanin su da tsakanin su kamar wato jan guga eh la dukum ya wato samu nasara daga gare ku akan ku wata la nuna min kuma ku samu nasara a kansa yace wa kadalika rusul haka nan manzanni da ma suke tubtala ana jarrabar su dan mutum ana goge manzo ba kullum zai tafi yaki ya nasara ba sai Allah ya wato jarrabe shi eh kuma ثم تكون لهم الغلبة هكذا نوع في منزلني سكي شفت لا أنا جربتي ثم تكون لهم الغلبة أرشي ثم تكون لهم العاقبة أرشي دي لنسرة شيء كفن شيء أسنسي ko dai an nasara da su to karshe dai su ne da nasara eh ai wannan zai bayyana a yakin Uhud eh da yakin da aka yakin Tabuka eh da kuma wato yaki yaki da aka yi wanda ya fara karewa musulmi yanzu yakin Uhud da aka yi ai ya karewa musulmi eh ya karye musulmi inda aka kashe wajen sahabbai mutum wajen saba'in to ka gani to amma duk da an yi wannan an samu karyewar yakin amma kuma daga baya ai galaba kuma ta dawo wajen musulmi musulmi ne suka yi nasara domin wannan ya sake sa musulmi sun sake shiri sun sake shiryawa daga bayan wannan yakin aka yaƙi yaƙi kamar irin su yakin gazotul handan gazotul azab aka samu gagarumin nasara daga nan kuma duk yakin da aka tafi sai da an samu nasara ba taba tafiya yaki an samu karewa ba a ta yakin tabuka da aka je da aka je yakin tabuka farko da aka samu karewa ai aka gaba aka zo aka zo aka daidaita kan kuma shikenan aka ci gaba aka samu nasara ita dai gaskiya ita ce take tabbata sai raka ne yake da wata alfuka na tambaye ka hal ya gaduru shin wannan wanda yake da awa annabta nan yana yaudara ko baya yaudara faza amsa kariya annahu la ya gaduru cewa ba baya yaudara to waka zalika rusul haka da ma manzanni suke ba sa yaudara in sun daji faɗa abu kawai faɗa suke da gaskiya yace wasu alfuka na tambaye ka hal qala ahadun hadha alqawla qablahu shin akwai wani mutum ɗaya a cikin ku da ya taɓa faɗan wannan zancen kafin shi ya faɗa fa za amsa Allah kare cewa babu wanda ya taɓa faɗa fa kun sai na ce lau kana qala qala lau kana qala hadha alqawla ahadun qablahu da an samu wani mutum ya kasance ya faɗi wannan zance qablahu kafin shi ya faɗa kullu zance rajulun mutum ne itan mu biqawli biqawli yake koyi da zance kila kabla hu da aka faɗa gaban sa wanda ya faɗa shi ma sai yake koyi shi shi ma yake faɗa kala sai shi mu rabin yace kun makala sannan sai ce bina ya murkum ya kala sai abu su zani ka yace sun makala sai ubirka ya ce to bima ya amurukum shi mai da awar annabta nan da me yake umarta ku kala sai abu su zani ce kun ji ya ce ya amuru na bi salati ina umarnin mu da sallah wa zakati ina umarnin mu da zakka wa silati ina umarnin mu da sada zumunta wal afafi yana da umarta mu da kamewa kala sai mai raka ne ce in ya kuma ta kuri shi ne haƙƙan idan dai abin da kake faɗa a cikin sa ya kasance haƙƙan gaskiya ne to fa innahu nabiyyu wato shi annabi ne in dai abin da ka faɗa na tambaye ka amsa nan da ka ba in dai gaskiya ka faɗa to wannan annabi ne wa kuntu a'lamu wa kai kuntu a'lamu a kira ne na kasance na san annahu khariqu cewa wannan annabi na karshen zamani zai fito za zai zo eh amma walam aku azunnu minkum ban kasance ina zaton cewa daga cikin ku zai fito ba walau anni a'lamu da na san ya walau anni a'lamu da ni ne na san wato zai fito daga cikin ku to to akalu da na ku kuta ilai zuwa gare shi ma'ana da na ba komai na tafi zuwa gare shi
ولو أني أعلم أني لأخلص to walau a'lamu anni akalu ilai da dai ni na san wato cewa ni zan kuta zuwa gare shi la ahabbtu liqa'ahu ma'ana da na san zan samu damar zuwa gare shi to la ahabbtu liqa'ahu da na so haduwa da shi walau kunti inda hu da kuma na kasance a wajen sa in na je na haɗu da shi na dumo a wajen sa to na ga sarki an kadamai da na wanke masa ma kafafuwarsa dan hidima eh wanda ya bulu ganna mulkuhu ma ta ta kadini ina tabbatar muku wallahi mulkin wannan zai zo haɗa kai kafafuwa na ma'ana inda nake inda ma biya mallaka in ji rakalu kala
ثم دعا قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لا هرقل أديم الروح سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاءة الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريشين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللجأ فأمر بنا فأخرجنا قال وقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن الأسفل وما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام قال الزهري فدعا هرقل أزماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم قال فخاصموا خيدة همر وهش إلى الأبواب ووجدوها قد غلقت فقال علي بهم فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه
ثم ثم قال سيكي ثم دعا سيه لقل يكتا يكتا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقا مزالة صلى الله عليه وسلم فقرأه سيه كرن توثيقا فإذا فيه شجع شعبن دي جبسي وثيقة مزالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد daga Muhammadu Rasulullah manzon Allah ilahi rakala zuwa ga rakala azim ruh wato sarkin ruh shugaban rumawa aminci ya tabbata a salamu alamari ta balbu da aminci ya tabbata duka wanda ya fi shirya amma fa'adu amma bayan sallaman nan da kuma wannan wato wato bayani da nayi fa in yi addu'a ne ina kiran ka bid'atul islam da kira irin na musulunci aslim ka miƙa wuya ta salam ka kubuta wa aslim ka miƙa wuya yi kika Allahu ajraka marratayn in ka musulunta Allah zai baka ladan ka marra biyu fa in ta walle ta in kuma ka juya ka bada baya ka in musulunta fa inna alayka ismal arisiyina laifin arisiyawa shine jama'arsa to yana kanka ويا أهل الكتاب سأل كما قال يجام دون آية يكي يا كما أبو سالي تابي تعالوا كذو جوا بكلمة وتفك ديري تكاني مود تكانوكو شو يكفك بوتا وقوة سي الله إذا إن الله يكي جاء إشهدوا وجاء إشهدوا كشهد أبي أنا مولي مسلمين فلما فرد من قراءة الكتاب يعني يقار كرمت وانا وثيقة ارتفعت الأصوات عنده وقلت جيك أنا سيها يعني يا تتاجي صوتك يا تتأذى waka suka waka rika waka suna lagasu shi ne wato wato gamsi yayi yawa tsakani ma'ana gamsi shi ne maganganu wannan ya faɗa wannan ya faɗa wa umira bina to shi kenan da wannan hayaniya ta tashi a fada in ji abu sufiyan yace to sai ya ratsa ne umarni da mu fa ukhrijna sai aka fitar da mu aka aka ce to mu an sallame mu aka fito da mu kala wato sai Abu Sufyan yake fa kuntu lillahi ashabi sai da fada sahabbai na abokan tafiya na hina karalla ya bin da muka fito da gonar hidda hira kara sai ce a laqad amira amru ibn abi kabjata wallahi haqiqa wato lamarin dan abi kabjata wato girman sa ya girmama wato girman lamarin sa ya girmama innahu yakhafu malik ban azwaj eh sarkin ban azwaj ma tsoron sa yake wai ga daga ma tsoron sa Allah yake to wannan ana ga manzala ibn abi kaftata wato aya wannan wato akuya ce ta ake ga masa shi ke cewa lamarin wannan wannan ibn abi kaftata ibn abi kaftata lamarin sa ya girmama eh amira amu girman lamarin sa ya girmama innahu ya khafu malik ban azwaj wato sarkin ban azwaj ma wato shine ne rakan da yana tsoron sa kun ga tsoron sa mai ke eh fa ma zan su mukina Abu Sufyan ne ban gushe ba ina ne sakankan cewa da amrin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu zai zama cewa zai bayyana hatta adkhala Allahu alaihi al-islam har dai Allah ya shigar da musulunci cikin zuciya da na musulunta domin shi Abu Sufyan dukkan da aka yi wannan ba musulmi bane da shiga musulunci ba lokacin da ya shiga musulunci lokacin da aka yi fatu makata eh lokacin lokacin ma da aka zo bayan shi ne ma ya jagorancin ayyakin uhudu shi ne wanda hajjare jagoranci duk wannan barna da aka yi wa musulmi a yakin uhudu to shi ne jagoranta to amma da aka zo aka zo fatu makata to shi kenan Allah ya ce yake ya karɓi musulunci to akwai da yake a ce doguwa ta shigar ta musulunci amma kan da aka yi wannan shi ne hirafin duk wannan abin da aka yi lokacin baya cikin musulunci amma duk da haka yake yana da yakinin cewa lamarin mazala zai bayyana dangane da irin isharori da ya gani to kana zuhuri malam zuhuri yace fada ahirafin ulama a rumi sai ya rikala ya kirawo manya-manyan shagabannin rumawa fajja mahum sai tara su fi darin lahu a wani gida nasa wakana ya ce ya ma'asharar rumi ya kutar sashen wato shugabannin rumawa hallakun fil malahi fil falahi bana nuna muku wato rabo ba ku samu rabo wanda yake babba wa rushidu da shari'a akirar abu da har karshe har abada ku zama kuna cikin rabota kuna cikin shari'a eh wa an yasbuta lakum mulkukum kuma in kuka ba abin da ya muku mulkin ku ya tabbata kala to shi ke nan yake fahazu haitatar ma'ana sai kuka wato kuka yi tunde tunde wato irin wato na humrul waji jakunan wato daji din nan sai suka tumanya kowa sai suka bazama ilal abwab zuwa ga kofofi ma'ana ba su ji daɗin zancen sa ba suka tarwaje suka tashi kowa ya nemi koba to fa wajen ruwa sai suka samu kobar kan gulli kan an kukulle kobar fa kala sai shi ke nan ya rakal sai ce alayya bidu ku dawo min da su fada abin sai ya so yi kira da su fa qala sai ce inni dan dai cewa ni inna makkabartu shiddatakum kadai ne na jarraba wato karfin wato imanin ku ne alaji muku bisa idin addinin ku wa qadara aiki hakika na ga wato tsananin rukun ku da wannan wato addini na ku mun gura gare ku allazi ahabbtu wanda nake so dama in gani to fa sajadu lahu sai suke masa sajada wa radu an suka yarda da shi da yake bai amma da ya tafi ya tafi har ya tafi yana zai je imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tumban da suka yi masa to shine ya dawo da shi haka ne ya tafi Allahu a'lam alhamdulillah Fatiha Salatul Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين